أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحذر وتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر الفصل الرابع فصلين هؤكينا في قسمه تعالى تكرا صور أبنجي تبارك وتعالى بعظيم قدره لجرما درجة النبي صلى الله عليه وسلم الله يرنسوا لجرما درجة النبي صلى الله عليه وسلم Allah da abin da ya faɗa gaskiya ne to bare ya rantsuwa kuma duk abin da Allah ya rantsuwa da shi ya girma ne قال الله تعالى Allah tabaraka Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai jima da wata ya ce la amruka innahum la fi sakaratihim ya amruhuna la amruka na rantse da rayuwarka innahum su mutanen nan la fi sakaratihim cikin kai da kawowansu ya amruhuna suna dinuwa hira ce magana ce akan mutanen annabi lutu to Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari a cikin Qur'ani Allah sai ce da manzallarsa la'amuruka innahum lafi sakharatihim ya'mahuna la'amuruka na rantse da rayuwarka innahum lafi sakharatihim ya'mahuna su a cikin kai da kawansu suna dimuwa wato har sun yi maye cikin abin da suke so idan su ya rufe ba sa jin abin da annabi ya gaya musu ga 'ya'yansa mata ga kaza ittafaqa ahlul tafsir malaman tafsiri duk sun haɗu fi haza cikin wannan karatu annahu qasamun wannan rantsuwa ne min Allah daga Allah jalla jalaluhu da girma sarfaka bi muddati hayati Muhammadi da zamanin rayuwar annabi Muhammad Allah ya ce la'amruka na rantse da zamanin rayuwarka duka wa asluhu asalin yanda kalmar take dammul aini ayi wa an ba kyau rukuwa la umruka la umruka ne asdan min al'umuri na daga rayuwa lakin na sai dai ita futihat an mata fataha Allah ya ce la'amruka da kasaratul isti'mal saboda yawan aikata ta da laraba suke haka laraba suke fadanta qur'ani da larabe ne dan haka ya tafi da al'ada da laraba suke fada zaka ji laraba a waƙoƙin suna ta fada la'amri wa ma amri alayya bi hayyin la'amri wa ma amri alayya bi hayyin to Allah ya la'amruka wa ma'anahu ma'anarsa wa baka'ika na rantse da wanzuwarka ya muhammadu wakila kila aka ce wa aishuka na rantse da rayuwarka wakila kila aka ce wa hayatika na rantse da rayuwarka da ke da aishi da rayuwa kullu abu ɗaya wa hazihi wannan nihayatu ta'zim karshen girmamawa ne a ce Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da komai na manzon Allah sallallahu Allah ya rantse da rayuwarsa ya rantse da zamanin matan da zai zo wal asri ya rantse da garin da yake ya rantse ya rantse tabaraka wa ta'ala wali wa hadhihi wannan nihayatu ta'zim karshen girmamawa kenan wa gayatul bir karshen alkhairi ga annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wa tashrifi da ɗaukaka shi قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يبدا عبد الله بن عباس ما خلق الله تعالى الله مدوكين سلكي بي حليتي بي حليتا با وما زرع بي حليتا با دي معناه بي فتر با وما برا الله بي حليتا با دي معناه بي قاغا با دي معناه بي حليتا با ما خلق الله تبارك وتعالى بي حليتي nafsan wata rai ba a karama mafi girma alai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min Muhammad mafi girma alaihi mafi girma a wajen Allah din min Muhammad daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rai da Allah ya halitta wadda ta kai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah wa ma sami'tullah Abdullahi dan Abbas yace ban taba ji Allah tabaraka wa ta'ala a kasama yayi rantsuwa bi hayati ahadin da rayuwar wani mutum ba gairi في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو الجوزاء ما لا أبو الجوزاء يجي شين أو سيدنا عبد الله الربيعي البصري متم بصرة إراكي malam abul jazza ya ce ma a ƙasan Allah ta'ala bi hayati ahadi Allah bai taɓa rantsewa da rayuwar wani mutum ba gairu Muhammad in ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu domin shi annabi Muhammad akramul bariyati shine mafi girman halitta talikai inda wajen Allah yana daga cikin rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato sura yasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran maka sun ce masa lasta mursala kai ba ma'aiki ba to wannan kalma ba manzo Allah ka gaya ba duk annabawa an gaya musu amma duk annabin da Allah ya mutanen suka ce masa kai ba annabi bane sai dai Allah ya kyale shi zai rama a kansa sai dai ya dinga cewa wallahi ni an aiko ni shi dai annabin nan shi zai rama a kansa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai suka ce kai ba ma'aiki bane sai ga Allah yana rantsuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim yasin Allahu Allah shi ya san me kalma za mu zo duk malamai su fassara ta wal qur'ani na rantse da al qur'ani hakimin mai hikima ai al muhkam wanda aka kyautace shi al ayata har zuwa innaka lanal musallim iktalafa al mufassiruna malamai masu tafsiri sun yi sabani fi ma'ana yasin cikin ma'anar yasin ko yasin duk ɗaya ne ko a ce yasin ko yasin duk ɗaya ne to sun yi saɓani cikin ma'anar wannan kalma ala a kawali malamai sun faɗi maganganu fa haka abu muhammad mala abu muhammad maki mutumin makka asalinsa ya ake hakaito annahu ruya an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce li inda rabbi asharatu asma'i ina da sunaye goma a wajen ubangiji na zakara minha annabi ya faɗi wannan sunayen ya faɗi ɗaha a cikin wannan ɗaha sunan manzon Allah wa yasin yasin ma sunan manzon Allah ne ismailu sunaye ne nasa in an bi wannan ma'anar yasin ai ya kai muhammadu na wal qur'anil hakim na rantse da qur'ani da hikima kiransa aka yi kiran ma darajawa ne kuma aka yi rantsuwa in an tafi akan wannan kenan wa haka abdu abdurrahman sulami mala abdurrahman sulami shi kuma ya rawa ya rike kaya an ja'far sadiq ya karba daga sayyidina ja'far sadiq radiyallahu anhu mun fada kwanaki yana daga cikin malaman ahlul baiti malaman al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya imam malik ma ya karbi hadisai daga wajensa wannan shine sayyidina ja'far bin sadiq yana daga cikinsu idan an bi ita kuma wato imaniya akwai mazhaba imaniya suna da taka su kashi goma sha biyar amma a cikinta akwai isna a shari'a wanda suka tsayyade limamai ita ma ɗaya ce daga cikin wannan goma sha biyar wanda suka tsayyade limamai cewa sha biyu to shi sai na imamu ja'far sariya daga cikin limami na shida a wajen su akwai nawusiya kuma akwai saba'iya duk su waɗannan guda biyu din nan suka ce a a ba ma wai shi kan shi ne mahadin muntazir din da ake nema wa inna lam yan shi bai rasu ba shumaibiyatu su kuma mazhaba ne su ma a cikin su sunanta shumaibiya su ne atba'u yahya bin shumaidu mabiyan yahya dan shumaidu suka ce a annahu ma ta ya rasu wannan sa imamata amma kafin ya rasu ya ce limani a bayansa libin shi muhammad bin ja'far ɗansa muhammad dan ja'far wa annal mahadi cewa imamul mahadi min zuriyatu muhammad bin ja'far haza zai fito daga zuriyar wannan muhammad dan ja'far din haka shi mai biya su suka ce wa qala al-ammariyatu ammariya su kuma a tuba wa ammaran mabiyan ammaru suka ce a amata ya rasu wal imamatu ba da hu limanci bayansa libinihi abdullahi bin ja'far ga ɗansa abdullahi dan ja'far wa huwa akbaru auladi shine babba daga cikin yayansa wa yuqalu lahum ana ce da su al afdahiyatu sunan su kenan al afdahiyya wa qala al isma'iliyatu su kuma masu bin mazhaba isma'iliya su kuma suka ce huwa imamun ba'da abihi shi isma'il shi lallai imamu ja'far shine limami bayan baban sayyidina muhammad summa imamatu bi ibnihi isma'il sannan bayan sa kuma limanci ga ɗansa isma'il ibn ja'far wa qalat firqatu wata jama'a ta ce anna ja'faran cewa sayyidina ja'far din nan nasaba isma'il shi ya kafa isma'il imaman yace limami Allah ma ta wafa yayin da Isma'il ya rasu fi zamanin Adili a zamaninsa كان محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل الإمام شين الإمام أوجاس su kuma zaidiya kamar yadda ya zo su kuma sun kasu uku suna a cikin su suke cewa bayan sayar na ali bayan sayar na hassan da husaini ba wani limami mu'ayyani sai wanda ya ɗauta koji kuma malami kuma mai tsoron allah akwai jama'a daga cikinsu ba su da zancen wani wanda suke jira sai dai duk wanda ya ɗauka kozi kuma malami kuma mai tsoron Allah akwai wanda daga cikinsu sun yadda akwai wanda ake jira su kuma ba shi da ayyana sunansa ba shi da abinsa illa dai ya zama malami mai tsoron Allah kuma daga cikin ahal baiti su ma dai har yau wanda ya ɗauka kozi to wannan shugaba mai girma da na Ja'far dinnan ya fassara cewa ma'anar yasin annahu ma'anar yasin arada Allah ya yi nufi ya sayyid ya kai shugaba haka Allah yake nufi da yasin ma'ana man Allah tabaraka wa ta'ala ya kira manzon Allah cewa da ya kai shugaba to ga wannan tafsiri ya daɗi yau akwai yan uwan da gwagwagwa ake da su akan ba za a ce da annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidu ba saboda ruwayarsa da ya faɗi sunansa kawai bai ce shugaba ba to wannan ladabi ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya koya mana haka yanzu kowanne daga cikin mu idan ya je wani gida ya kwankwasa kofa ko ya je ko ya telefon aka ce waye sai dai ya faɗi sunan sa tsantsa ba zai ce ni ne malam wani ba ba zai ce ni sai dai ce ni ne wani sai a ce malam wani ko alhaji wani ko kaza to shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sunan sa kawai amma Allah ya gaya wa annabin da bai kai annabi Muhammad wa ma sallallahu alaihi wasallam annabi Yahya Allah ya ce masa shugaba Allah ya ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin to bari annabi to sai na ga afar ya ce ma'ana yasin ma'anarsa ya sayyidu ya kai shugaba muhadabatan wannan zantarwa ne hira ne li nabiyihi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa an ibn abbas an karba daga abdullahi dan abbas yasin ma'anar yasin ya insani ya kai dan adam cikakke samun kame su ba mai tura suke cewa insanin kame to wannan ma girmamawa ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne cikakke to in ya insani ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ko ya sayyidu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gajarce laraba suna irin wannan haka turawa ma suna irin wannan sun sunanka yana da yawa sai a sa wani harafi na sunanka kawai a isu da wannan sai a sa wannan harafi na sunan to Allah ya ce ya fiyin kawai ya fiyin sayyidu aka ɗau sun ɗin kawai in kuma insanu ne aka ɗau sun ɗin kawai ma'ana ya insanu ya fi ɗan adam cikakke a rada Allah yana nufin muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad wa qala abdullahi bin abbas ya faɗa a ruwayarsa huwa ƙasan wannan rantsuwa ce wa huwa yasin rantsuwa ce kuma sunan annabi rantsuwa ne da sunan annabi min asma'ihi ta'ala min asma'illahi ta'ala kuma yasin yana daga cikin sunan Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufun rahim Allah ya bashi ra'ufu Allah ya bashi rahimu to gashi ya bashi yasin ma yana daga cikin sunayen Allah yana daga cikin suna waƙalar zajjabi malam zajjaji ya ce malaman larabci kenan su kuma kirama ta larabci arabiya ya yi tashi a zamaninsa kwarai da gaske malam zajjaji ya yi tashi a zamaninsa kwarai da gaske ya rasu a bagadad da mutumin bagadad ne malam zajjaji ya ce ƙila an ce ma'anahu ma'anar yasin ya muhammadu ai muhammadu ma ake nufi kawai sunansa ne aka faɗa sallallahu alaihi wasallam to in haka ne ya fi kuma siryaniyanci ne dama yaren annabi ibrahim alaihi salatu wasalam siryaniyanci ne wa'yansu yarukan za ka ji da siryaniyanci ne kaman hahiyan sharahiyan a ce hayyul qayyum hahiyan sharahiyan hayyul qayyum annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya sun yana daga cikin irin wannan ma'anarsa muhammadu da larabci amma an koma siryanci kuma ya sun a cikin maganar malam dajjal wakila kila ku aka ce ya rajulu ya kai cikakken mutum na muhammadu ne cikakken mutum sallallahu alaihi wasallam wakila kila ma'anar ya sun ya insani ya kai dan adam cikakke wanda ya faɗi wannan ya yi daidai da abdullahi dan abbas wa an ibn al-hanafiyatu an karɓo daga sayyidina muhammadu dan hanafiyatu dan sayyidina ali allah ya gina fuskansa sayyidina ali karamallahu wajahu bayan sai da ta rasu sai da faɗi mata sayyidina ali ya ya aura aure da yawa amma bai yi mata aure ba sai yana daga cikin yakin musulmatul kazzabi sayyidina ali ya samu yanga hanafiya a danganawa da banu hanifa wannan ita ce ta haifi muhammad al-hanafiya dan a bambance shi tsakanin sayyidina hassan da sayyidina husaini shi sai aka dinga ambatansa da mahaifiyarsa ita hanafiya muhammad al-hanafiya to sayyidina ali ya sama sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi bai fi shekara biyu da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sayyidina ali ya sama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma dai kaman shauran yan uwansa maganganu ne da yawa a kansa akwai kaisaniya mazhabar kaisaniya daga cikin shi'a da mazhabar kaisaniya sun tafi cewa bayan sayan na ali su imamu shugabansu shine muhammadu hanafiya shine wannan su kaisaniya din nan su ne mabiyan muktar bin abdullahi sakafi muktar bin abdullahi sakafi wanda ya tashi da yaki ya rama wa sayan na husaini duk ya kashe mafi yawan waɗanda suka kashe shi a karbala to shine muktaru sakafi to mutanen wannan muktaru sakafi din sun tafi akan cewa waɗansu daga ciki sun tafi akan cewa bayan sayan na ali su ba zancen sayan na hassan ba zancen sayan na husaini duk da waɗannan 'ya'yan sai da faɗi mutu zahara ne amma ba zancen su a wajen sun ce muhammadu hanafiya shine limani sun ce suna da dalili saboda ranar waka'atu jamal ranar yakin rakun sai na alishi ya ba wa tuta ga wayannan yayyansa wayannan biyayyansa ne amma sai na ali ya ba shi tuta kuma da sai na ali ya ba shi tuta sai sai na ali ya mabbaiti ya ce ya da'an kumu da'ana abika tuhumadi la khaira fi harbin izalan turbadi ka yi karo da su ko ka soke su irin sukan yadda babanka yake yi tuhumadi za a yabe ka yaki irin yadda baban ka yake yaki tuhumaji za a yabe ka la khaira fi khair harbi ba alheri cikin yaki izalan tuzbadi idan ba a gumurzu hakura ta tashi wato ba alheri cikin wannan yaki to in su suka haka wayan suka a cikin yan uwan nasu ma suka ba su amsa cewa a'a yana da yana ba shi tuta ne don kiyaye wa'ancan zuriya guda biyu sai na yana girmama su saboda zuriyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka yake ba wannan tuta ko an kashe shi ba komai haka wani suka ba su amsa ko an kashe shi ba komai kuma cewa wannan kirari da sayyidina ali ya masa wani yana daga cikin alamar yaki wajen yaki ana so a tsuma mutum hajjijin sa ya zafi wani suka faɗa haka to akwai maganganu mai zafi tsakanin su akan wannan wayan sun suka ce kuma a shi ma limani na uku ne bayan sayyidina hasan bayan sayyidina hussein to kuma sai shi wa'annan kuma su ake cewa karabiya a sabi abin karbin dalili to wa'ancan suka faɗi haka to akwai karabiya kuma a sabi abin karbin dalili su kuma suka ce a ai shi ne ma mahadin muntabir da ake faɗa shi ma bai mutu ba yana jabalin rabuwa zai fito ƙarshen zamani zai yaki zai faci al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa'ansu daga cikin su su dai kai saniya suka tafi annabu cewa mata ya mutu limanci bayansa ya tafi wajen dan dan uwansa yadda ali bin husaini dan dan uwansa kenan wayansu daga cikin suka tafi cewa iya mutu amma limanci ya tafi wajen dan cikinsa shine abi hashim abdullahi bin muhammad al-hanafiya wa talafa su ma inda suka tafi ya tafi wajen abi hashim din suka saba wayan suka ce bayan abi hashim ya rasu kalifanci ya tafi wajen muhammadu bin ali bin abdullahi bin abbas jikan sayyidina abbas ya tafi wajensa bi wasiya ta abi hashim suka ce shi abi hashim shi ya wasiya ya ce in ya rasu ga limamin su muhammadu bin ali bin abdullahi bin abbas to wa'annan su ake cewa rawan diyatu su ne rawan diya wa'ansu daga cikin suka ce a bayan rasuwarsa limanci ya tafi wajen bayana bin sam'ana wa'ansu su kuma suka ce a bayan rasuwarsa limanci ya tafi zuwa abdullahi bin amru bin harbi alkusiru mawakinsu yake cewa aliyun wa salatatu min banihi humul asbab laysa bihim kafa'u fasirtin sulbi imanin wa birrin wa sultin gayyabatu karbala'u wa sultin la yazuqu al-maut hatta yaqud al-khayla yaqdamu haliwa'u tagayyaba la yuradihi zamanan bi rabwa indahu aslun wa ma'u suka ce sai na Allah ya kare da a gare shi wa salatatu min banihi da mutum uku daga cikin ya'yansa humul asbab su Allah yake nufi da jikoki su limamin su kenan laisa bihin kafa'u ba su buya wajen kowa ba ba din akwai jika a cikin su sufi imani jikan imani wa birrin da alkhairi suna nufin hasan sai na hasan wa din da jika kuma gayyabatu karbala wanda kasar karbala ta rufe shi shine sai na hukai wa din da jika kuma la yazukul mauta bai mutu ba har yau hatta ya kudul kai har sai ya ja dawa kai ya kadamu halliwa'u da suta take gaban su ta gayyaba ya buya la yura fihi zamanin ba a ganin su zamani bi rabuwa yana can dusan rabuwa inda ko asulun wa ma'u akwai abinci kuma da ruwa Allah yana shayar da shi to wannan sayar na shi ma babba ne kuma malami ne daga cikin gadan mahaifinsa malami ne daga cikin ƴaƴan sayar na al'umma mayaƙi ne haka to sayar na hanafiya shi kuma yake cewa yasin a fassararsa shi kuma yace ma'anar yasin ya muhammad ake nufi kaga ya yi daidai da maganar zajjaju da sayan na muhammad al-hanafiya da malam zajjaju dukkan fasara su ta zo daya cewa ma'anar yasin ya muhammadu ake nufi wa an ka'abi an karba daga ka'abil ahbari shi kuma banasari da ya huje ne asalinsa amma ya musulunta shi kuma ya ce ma'anar yasin kasamu ma'anar yasin kasamu rantsuwa ce أقسم الله تعالى به ألا يرن إلشي قبل أن يخلق السماء والأرض تنكم ألا يحدث سما لكسا بألفي آمن لشكرا دبوبي تنكم ألا يحدث سما لكسا ألا يرن ياسين da shekara dubu biyu in ji ka'abu al-ahqabi ila haka ya gani a taura fa in kuddira alƙali yake cewa to in an kadarta annahu min asma'i wannan suna yana daga cikin sunayen manzon Allah wa sahhafi kuma karatu ya inganta annahu qasam cewa rantsuwa ce kana bihi min at-ta'zim ashe za mu gane akwai girmamawa a cikin wannan magana ma ta kaddama abin da ya rigaya a can da Allah yake cewa da manzon Allah la amruka na rantse da rayuwarka to ga Allah ya rantse da sunan annabi Muhammad kamar ma'anarsa ya fi ma'anarsa na rantse da muhammad wal qur'ani azim na rantse da qur'ani innaka laminal mursal wal qur'ani hakim innaka laminal mursal wallahi kana daga cikin ma'aika kai ma'aiki kaga wannan girmama Allah ya rantse da qur'ani ya rantse da manzon Allah kuma wannan ruwayan an duba ta tafi dan Allah rantsuwa yana hada ta da rantsuwa ya uwata zaka ji Allah ya ce washamsi waduhaha wal qamari idza talaha wannan ya riba wasa ma'i wa tsariki wa ma a dire kama tsariki wa duhe wallaili to Allah ya ce ya fi wal qur'anil hakim ragan an tatta haka Allah ya rantsuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa da qur'ani to nan tafi haka akan wannan to in an tafi akan mata da tana wai akidu wannan yana kar wannan magana tana karfafuwa fil qasama akwai rantsuwa a ciki a ƙaful kasan saboda Allah ya ɗora rantsuwa kan rantsuwa Allah ya haɗa rantsuwa wal qur'ani hakim da yafi to kaga daga nan aka san lalle shi ma na farkon rantsuwa ne al'akir alaihi wa in kana bi ma'anan nidai in ku an ce a'a Allah ya kira manzon Allah sunansa ne ma'ana ya yasin ya muhammadu ko ya insani ko ya shugaba faqad ja'a qasamun akaru to Allah ya zo da wani rantsuwa kuma ba a dahu bayansa lita haƙiƙi risalatihi dan tabbatar da annabcinsa Allah ya kira sunansa an ji shi kuru-kuru sannan kuma Allah ya yi rantsuwa ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu wa shahadati da shaidawa bi hidayati da cewa manzon Allah shiryayye ne Allah ya ce ala siratin mustaqim ai innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim kai kana daga cikin ma'aika kuma akan tafarki madaidaici Allah ya faɗe shi ma'aiki kuma ya faɗi kyakkyawan hanyarsa a kasam Allah ta'ala ubangiji mai girma ɗaukaka ya rantse da ismihi da sunan manzon Allah wa kitabi Allah ya rantse da littafinsa annahu cewa shi manzon Allah da minal mursalin yana daga cikin ma'aika bi wahayi da wahayinsa ila ibadihi zuwa bayinsa wa ala siratin mustaqim kuma bayan manzon Allah yana daga cikin ma'aika kuma yana kan hanya madaidaiciya hanya mai kyau min imani ne daga imaninsa ai ɗari ai manzo Allah yana kan hanya la'au jajafi su ba karkata a cikinta wala udula ba bautewa a cikinta anil haƙin gaskiya ƙalan na kashu malan na kashu ya ce lauyu samun lahu ta'ala li ahadin da min anbiya ibn risalat fi kitabi yace lam yuqsimu Allah tabaraka wa Allah bai rantse ba da ahadin ga wani mutum min anbiya yake daga annabansa bin risalati cewa wannan annabin ma'aiki ne fi kitabi a cikin littafin sa illa lahu kowane annabi mutanen su suka karya tashi shi annabi ne zai bada amsa da kansa yace wallahi ni ba makaryaci bane wallahi ni annabi ne shi zai tsaya rikici da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da suka ce lasta mursala kai ba ma'aiki bane Allah ya ta zubo rantsuwa din nan Allah ya ce ya fi rantsuwa a wajen wa'yansu malaman tafsiri ko ko ya Muhammad wal Qur'ani hakim na rantsa da Qur'ani mai hikima ko ko abin kyautacewa innaka laminal mursal ga ga ga yasin ga wal Qur'ani hakim ga inna karfafawa bi hayyau innaka laminal mursal ga wata lami din ta rantsuwa rantsuwa ce wajen guda shida a nan wajen Allah ta baraka wa ta'ala ya haɗa ta an ce Allah ta baraka wa ta'ala komansa ba wasa a ciki amma aka taɓo annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah a cikin girmansa sai ya ga wai ya ba da amsa haka kawai ma da isa ba sai ya ba da sai ya yi rantsuwa in Allah ya ce manzon Allah ma'aiki ne kawai ya isa Muhammadu Mursali amma sai Allah ya yi rantsuwa ko kuwa a'a Allah tabaraka wa ta'ala shi ya saukar mana da shari'a shari'ar mu shari'a ce shi ya saukar da ita a cikin shari'ar da Allah ya saukar mana Allah tabaraka wa ta'ala ya sa manzansa ya gaya mana albayyinatu ala al-mudda'i idan mutum ya kai ta kara wajen alkali to in alkali ya tabbatar da akwai wata alaka a tsakaninku da wannan ya faru to alkali zai ce ya kawo shaida an yi haka shi wanda ya kai kara shi ake cewa ya kawo shaida an yi haka idan ya ce wallahi ba da shaida in da shi kawai muka yi wannan sai alƙali ya ce da wanda aka tsara kai kuma rante wal yaminu alama ankara shi kuma in ya ce ni ban san magana ba shi wancan da ya kawo kara ba shi da shaida shi wannan da ya ce ban san magana ba sai alƙali ya ce to kai kuma rante yanzu zan ku ba shi zaka to in ya rantsuwa alƙali ya aka sa ya yawan kaye alwala aka ba shi qur'ani ana ba shi koro la ilaha illallah yanda qur'anin zaka rantse to in ya rantsuwa da Qur'ani shi kenan alƙali ya ce to ku tafi Allah zai yi muku shari'a to to wayanzu kafiran maka sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'aiki ne kamar sun ce Allah bai aiko shi ba maimakon manzo Allah ya rantsuwa shi kuma yanzu manzo Allah ma'aiki ne to Muhammad ya rantsuwa sai kuma sai Allah ya kwashe rantsuwar tabaraka wa ta'ala shi Allah sai ya rantsuwar da kansa ya fi wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kamar yadda can suka ce man Allah ya ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ma Allah ya dinga rantsuwa wa bihe wallahi idza taje ma wadda aka rabbuka wa ma kale wannan yana daga cikin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dinga rantsuwa wallahi bai yi ma kaza ba wallahi bai yi ma saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa sai ya ce manzon Allah wa fi yana daga cikin wannan magana min ta'zimi daga girmama annabi watan jibihi da girmama shi dai ala ta'awilu man qala absa fasara wanda yace innahu sayyidu ya fasara sayyidina Ja'far kenan yace ana nufin ya sayyidu don ku aka tafi ya shugaba ake kira to ai kuma duk magana ma ta fito sarari Allah ya ce da manzon Allah ya shugaba na rantse da Qur'ani na kai ma'aikina ne sai kuma wannan ma ya fi kaga shi ma ya fito abin da yake cikin sa yana daga ciki don ko aka tafi cewa ana nufin ya shugaba din nan to shi ma yana da hadisi da ya fassara shi wa karkala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ana sayyidu wala da adam wala fakara ni ne shugaban yan adam duka amma fa ba alfahari nake ba ina gode wa ubangiji na ne Allahumma salli ala Fatima Assalamu alaikum